أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin za mu tashi akan babi na 244 wato babu fadlul du'a bi zaharil ghaib babu da zai magana akan falalar addu'a addu'ar da aka yi ta wanda ake wa bai sani ba shine addu'a bi zaharil ghaib kai wa dan uwanka addu'a alhalin dan uwan bai san kai masa addu'a ba to wani addu'a daman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karɓaɓɓiya ce kuma ba magana za a karɓa ba kai da kai addu'an ma mala'ika na nan Allah madaukakin sarki ya sanya shi standby duk abin da ka roƙa dan wanka sai ce to kai ma an baka kai ma irin wannan abin da ka roƙa za a baka قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان على مدوك تسرشي أتكي سورة الحشري ينا يبون باين على مؤمنين cewa wallazi da ja'u min ba'dihi wato bayan Allah madaukakin sarki ya kasa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama gida uku Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya kira للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون دروا في الأرض للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضل فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله نعم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wannan shine kashi na farko da Allah madaukakin sarki ya kira mutanen Makka waɗanda suka yi hijira sai kuma Allah ya biyo su da nau'i mutane na biyu ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة waɗannan su ne mutanen madina mutanen madina to sai kuma sauran mu da muka biyo bayan su gabaki ɗaya shine sai wannan aya Allah madaukakin sarki ce wallazi na ja'u min ba'dihi ka kowa ya shigo wanda da suka zo bayan waɗannan da Allah madaukakin sarki ya kira amma me suke yi ya kuluna suna yin addu'a kaga addu'a ce bi zaharar gaibi shi yasa malamin ya kawo wannan aya suna yin addu'a wa bayin Allah 'yan uwansu waɗanda suka shuɗe suna cewa na farko rabbana ghafir lana su karan kan suna addu'a suna Allah kai mana gafara Allah ka mana gafara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah kai wa ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu a cikin imani Allah kai musu gafara kaji siffar mu'mine ba zagin sahabbai ba na kaji abinda mu abinda Allah madaukakin sarki ce a'a addu'a suke yi in ma da sun yi laifin to Allah ka yafe musu amma za ka ga mutum ya haƙiƙance kaga mutum bai da abokin gaba a 2022 sai abu huraira kai ka ce sun haɗu da abu huraira sun yi faɗa ka gane kawai shaidanci ne da aikin shaidan shi ne ba wani abu da za ka fassara saboda za ka ga mutum yana ta magana da ɓace rai da fushi yadda ka san sun taɓa haɗuwa da abu huraira sun yi faɗa ka san akwai wannan kana tuna kuma kawai maganganun ƙariya aka gaggaya masa hasali ma ta kaddara sun yi laifi kaga me tsakanin mu da su sai Allah ya tsaya mu yi addu'a Allah ya musu gafara shikenan iyakar iyakar da su kuma wani irin tabin hankali ne ya shafa mutum ka kai yanzu da kake rayuwa a wannan 2022 din kana sa ran Allah ya ma gafara ko ba ma sa rai dan Allah ba ma fata Allah ya mana gafara muna sa ran za mu shiga aljanna duk mu a wannan 2023 22 kai amma sai sahaba annabi ne kake sa ran ba zai shiga aljanna ba sai sahaba annabi kake sa ran ba za a mana gafara ba wani irin sakatti ne wannan na in har mu muna sa ran samun gafara Allah ai su suka fi cancanta su samu gafarar Allah saboda mai sun fi mu kusa da Allah sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji yaki sun haba abubuwa ba iyaka alqur'ani ya ga ma ya ma gafarta musu yan aljanna ne to amma duk da haka mutum bai je ki ba sai ya gama hayane ka tambaye shi kai dan ina ne a misali ka tambaye mutum ka ce to kai yanzu dan wutan ne ko kai dan aljanna dole yi shiru mana na o shi aljanna ne ai in ka tsaya da hankali ma ka ka gane tsaban yaudara ke dan ne abin yaudara ne ta shi dan Allah ta tsare mu Allah ka haɗa mu da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna wa qala ta'ala wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat Allah madaukake sarki yake cewa yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar Allah akan zunubanka annabi yana da zunubi ne na babu annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi bai da zunubi sa'annan da zai yi ma an yafe masa kafin yayi ma an gaya masa in yayi ma an yafe masa to ai kaga babu kenan misali da haka shi bai da bai da zunubi amma Allah madaukakin sarki yana gaya masa ne don mu don mu ayu da yawa da Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kaga abin ka san kai ake magana ba shi ba dan shi ka san wannan hadarin ma shi ya wuce shi baya kai shi sai mu sai ni da kai sannan ka wal mu'minina ka nema wa mu'minai gafara wal mu'minati da kuma mu'minai maza da mu'minai mata وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Allah madaukakin sarki ya faɗi yana ba da labarin addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi Annabi Ibrahim ya ce rabbana ghfir li ya ubangiji mu kamun gafara wal walidayya ya ubangiji kai wa iyaye na gafara wal mu'minina kai wa mu'minai gafara yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya shine ranar tashin alkiyama Allah kai mana gafara duk waɗannan addu'o'in ya kawo su ne dai nuna ana wa mu'mini addu'a ba sa nan wato shine addu'a bi zaharil gayb din da ake magana duka in ka duba wannan annabawa suna wa bayan Allah addu'a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Abu Darda'i ya ce wallahi na sa goshi a ƙasa ina kirga yan uwa abokai ina cewa wani har ina kiran sunan su ina musu addu'a sai na kira mutum saba'i wani wani da suna da suna na Allah malam jatau misali nake kai masa kaza kai masa kaza ka masa hmm? Allah malam zulkarnaini kai masa kaza kai masa kaza hmm? haka haka haka haka haka malam nan asabe kai masa kaza kai masa kaza haka yace ina kirgawa sai na ina goshi na na sai na kirga kuce sun kai 70 ina yi musu addu'a وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل بمثل بمثل رواه مسلم an samu hadisi daga Abu Darda'i yadda Allah su kara tabbata a gare shi cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa musulmi wanda zai yi addu'a wa dan uwansa alhalin baya nan alhalin bai sani ba face mala'ika ya ce wannan mutumin mai addu'a kai ma abin da ka roƙa masa kai ma za a ba shi in abin da ka roƙa kaga abu mai sauki kana son mota kawai ka nemi dan uwanka da bai da mota kai ta yawo ubangiji ka ba shi mota na Allah ka ba wa mota sai mala'ika ya ce to kai ma za a baka kana neman aiki baka da aiki ka nemi wani dan uwanka da bai da aiki kai ta addu'a cikin dare Allah wani ka ba shi aiki Allah wani ka sa ya samu aiki sai a ce kai ma za ka samu shi ne maganar maluma sun ambaci wannan addu'a bi zaharin gaisin cikin abubuwa da suke suke ce yana maganin hasada hasada idan ka ji wani yana damunka hasadar wani na damunka wani dan uwa in ka ganshi da sabon riga sai ranka ya ɓaci in ka ga ya samu wani abu kasuwar shi ta bude sai ka ji baka jin daɗi wannan mugun abu ne ba kyau to idan kana son ka yi faɗa da shaidan akan irin wannan suka ce dan ka tugunzuma shaidan ka ba shaidan haushi to dai kenan sai ka faki karfe uku da rabi na dare sai kai alwala sai ka tashi ce Allah makocina da ya sa ya sai sabon kanti misali nake yi Allah ka sa ya sai guda goma misali Allah ka tsara mara Allah ka sa din layin kasuwar ne ya ba shi kudi ya siye Allah ka ba shi lafiya Allah tsara mara wadata Allah ka tsara masa kaza kai sai ka shafa kai bacci sai ka kullun da shi dan na yawa to kai kuma za ka ji wannan ciwon ya mutu ah to wanda kake mara addu'a baya nan kuma ai magana haushinsa ya tashi ai magana ya samu wani abu ranka in ma ya samu sai ka ji daɗi kace addu'ar ka ce misali ga ce addu'ar ka tashi saboda ita hasada mugun ciwo ne Allah ya raba mu da ita ba kyau cin mutum take a cikin zuciya kuma ciwo kaman gulma ne gulma ma ta san ciwo ne eh idan mutum yana da shi idan bai yi ba sai kama rashin lafiya lafiya eh abu yana sassa yayi yayi ana ba da tarihin wata mata a cikin kasashen larabawa nan ne kasan su sukan yi sai mutum kawai ya kira ya je ya samu babbanninsa ko yau sai uwa ce ina da da ina son a bashi a aure misali wanda sai a ce an bashi kuma ba san shi ba ba san shi ba a sa ranar daurin aure to an aka taso da yake suna shiga kwale-kwale ne da yan biki da yan uwa da dangi shi angon da za a mar aure sai aka samu hatsari na jirgin ruwa ya fada ruwa sai ya rasu aka fita aka yi masa zira aka sai datta suka ce a tun da dai an kama hanya kawai a canza jirgi a tafi sai aka ce tun daga kuma tsaninsa shi ma ya isa aure damun ba a faduwa za a ba ba kawai a je aka Allah ya gadara a daura aure da da wannan to a cikin tafiyawa akwai wata mata ne wannan ciwon gulman ita dai kawai sai ta gaya musu ba angon bane ba shi aka yi niyyar ka gani wannan ko me hada ta da shi na ita ba yar uwan wadancan ba ita ba yar uwan wadannan ba ba abin da ya hada amma ita tana gaya sai dai ta faɗa cewa a hanya angon nan ya mutu wato a hanya ne aka canza ba shi aka yi niyyar a ba da aka zo aka jike nan suka zo ba wani aka cewa an samu matsari ɗaya daga cikin yara su da su ga kuma ango aka yi aure to anan kwanakin biki sai ta kwanta ba ta da lafiya saboda ta rasa yadda za a yi ashe ciwon ne yake cinta dole wai sai ta faɗa aka zo aka kewaye ta za a koma me ya same ki ta ta tashi ta zauna ta ce ba an gwamba ne shi kenan ta samu sauki tana so tabbata wannan ba shi ne an gwamba da aka yi niyya ka kalli abun fa ba a fasan angon ba misali bare a ce ba su faɗa ba ba ‘yar uwarsu ba a'a wani amma yana damunta eh to haka mutane suke za ka ga mutum ba abin da haɗa ka da shi amma yana tana damun shi eh kena ya ta damuwa da kai ba abin da kuma ya haɗa ka da shi ba komai haka kawai to musifa ce sai addu'a Allah ya tsare mu وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم أسامو حديثي حروة يدعى أبو الدرداء يدعى الله سكارة تبتع قريشي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'ar musulmi da yawa dan uwan shi ba tare da ya sani ba to yana yi Allah zai karba mustajabatu Allah zai amsa wannan addu'ar kuma lokacin da yake wannan addu'ar sai Allah ya sanya mala'ika ya tsaya a kansa yau da daddare ka gwada ka gwada ka gani sai Allah ya sanya mala'ika ya tsaya a kansa duk lokacin da yayi addu'a sai mala'ikan na alheri ga dan uwansa sai mala'ikan ya ce amin Allah shi an karba wannan addu'a sai shi kai ma kuma za a baka irin shi ba shi yasa nake ba ku labarin mata da take islamiya ba cikin dare mijinta ya tashi yayi alwala ya kama nafila sai ya daga hannu sama yana cewa Allah abokina wani Allah ka sa ya kara aure yana ta addu'a kawai sai ji duka a baya wace addu'a kake yace a'a ba ni bane abokina ne kace kai wani jahilin wani gari ne kai baka san cewa akwai hadisi ba in ka zo ka roƙa abokinka wani abu mala'iku za su ce amin kuma kai ma na za a baka irin shi za? eh ita ce ba ta so da haka ka gane lalle ya daina wa dan wa addu'a saboda yana yana wa kanshi addu'a ne da wayo eh babu fi masailin min ad-du'a wannan babi ne da zai magana kan wato masaloli na addu'a abubuwan da suka shafi addu'o'i an usama bin zaid radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man suni'a ilayhi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih an samu hadisi daga usama dan zaid wato hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dala su kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da aka yi masa wani abun alheri kun ga abun alheri ba a faɗi wani iri ba ko kowane abun alheri a'a abun alheri nan kyauta ce a'a abun alheri nan magana ce mai kyau abun alheri nan karatu aka koya maka na abun alheri nan ga su nan ba za su lissafu ba kowanne sai maza Allah ya sanya shi mabniyul lil majhul wanda aka yi masa wani abun alheri kaga ba a cire an faɗi wani iri ba a'a fiyo wata aka baka a'a shinkafa aka baka a'a ruwa aka duk abin alheri ne da haka idan aka wanda duk aka yi masa alheri sai ya ce wa dan uwansa wanda ya masa alheri ya ce da zakallahu khairan ya ce Allah ya maka takayya da alheri duk wanda ya faɗi wannan to faƙar abu laga fiskana ya kai matuƙa wajen sakamako shi ne yabon Allah da zai wa addu'a da zai wa wannan mutum ya kule saboda in ka ce wa mutum da zaka Allahu khairan ba wani abin da zaka faɗa saboda sakamakon Allah na alheri har ya hada da gidan aljanna ya hada da lafiya ya hada da arzikin duniya da arzikin lahira ba abin da zaka cire idan Allah ya saka maka da alheri saboda alherin Allah dunkule yake ba abin da baya ci da aka ga babban addu'a ce da kaji ana da zakallahu khairan eh tana addu'a ce mai girma duk an abin da aka yi aka faɗi wannan to an kai matuƙa wajen yin addu'a وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة ساعة يسأل فيها أداء فيستجيب لكم يسأل فيها أداء فيستجيب لكم فيستجيب لكم نعم فيستجيب لكم رواه مسلم an samu hadisi daga jabir yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum kadwa kada kuwa kanku mummunan addu'a kusan larabci da ala da da lahu kowanne magana ce mai zaman kanta idan aka ce da alahu to ya masa addu'ar alheri haka ce da a alaihi sai ya masa mummuna addu'a da ka za ka ji inda ka ji an ce annabi yawa da a ala to za ka tare da kafirai ne amma duk wanda ka ji an ce lahu ko lahum ko alaihim to an musu mummuna addu'a ne to manzala sallallahu alaihi wasallam ce la tad'u ala anfusikum kada kuwa kanku mummuna addu'a wala tad'u ala auladikum kada kuwa ƴaƴanku mumuna addu'a wala tad'u ala amwalikum kuwa dukiyoyinku mumuna addu'a me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yace dan gudun kada ku dace da lokacin da Allah ke amsa addu'a shikenan ko lokacin da Allah yake bada wani abin da aka roƙa sai a amsa muku wannan hadisi musamman waɗanda aka wa rashi na mutuwa musamman mata ya kamata su ji wannan sosai kuma ya kamata a gaya musu har da wasu mazan ma za ka ga wani saboda wata musifa ta same shi ko an yi rashi kawai zai ta magana ka ji ana cewa ko mai gida ya marasu sai mutane su dinga wayo mun shiga uku mun lalace wannan magana ce ba ku shiga ko ɗaya ba na ko ba ku lalace ba saboda wanda yake kula da ku daman shi ne Allah na kuma yana nan fa inna la hayyu la yamut shi Allah yana nan ba mutuwa a gane wannan duk akwai damuwa akwai amma dai a tana da iyaka a musulunci ba mutum ya sake baki yana ta magana wasu daga mutum ya mutu zaka ji gaba ɗaya daga na ake suke lalata zuriyar gaba daya saboda wannan magana mala'iku na nan a gidan wanda suka zara rai duk abin da kuka faɗa sai su amin eh an shiga uku Allah ran sai su amin eh shike nan an shiga uku zaka zaka ga gida ya lalace ya daidaice saboda an zuwa kan mummuna addu'a haka nan iyaye su daina wa 'ya'yansu mummuna addu'a ko da sun musu laifi ko abin nan gara a daki yaro a zane shi a zane shi a mar duka ya fi alheri na yawwa ce kuma Allah ya shirye ka a kwakwaɗe shi a ce Allah ya shirye ka ai ta mahaifiyar ɗaya daga cikin limaman harami ba ba su ne zuwa wannan ne na manta sunan shi ba mu aiki ne ba kuwa yana za ka yi kaman baka kaman ba kaman bakin fata amma ba bakar fata ba shi yake ba da labari yace yana yaro yana da kiriniya a bakar fata ne shine farkon bakar fata liman a haram shi yake ba da labari yace yana ga wannan abin da ya samu sakamakon addu'a ne na mahaifiyarsa yace saboda mahaifiyarsa yana da kiriniya yace in ta kama shi ta kukkwade shi ta daddake shi sai ta ce tabi ka bani waje Allah ya mai da kai liman a haram haka take faɗa yace yau gashi kuma ya zama liman a haram to kaga da ta tace Allah ya mai da kai barawo na ai wasu haka suke faɗa inanni na maganganu mara kyau ba kyau in mutum ya zama tsinanni kuka ji wa tana kiran dan ta barawo kun yi zama barawo ya laki da yawa za ka gani kuka ji ana kiran yarinya yar iska duk ba kyau in ta zama yar iska za ku yi da haka haɗa addu'o'in mutane su suke wa kansu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shakar mutum ya wa kanshi mummunan addu'a kada kuwa ƴaƴanku mummuna addu'a kada kuwa dukiyoyinku abun hawa kaga wani mota ta ta tsaya ya riga shi igiyar mota na to kaga wannan shege an ta zama shege za ka gane kuran ka kuwa na masu hawan doki da waye a zage shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya a ayari akwai wani raƙuma ce ina jin ku ko taguwa ce ta wata ta ba ta tafiya sosai kawai sai wata ta tala'ance ta kai wannan tsinanniyar maza Allah ya tsaya ya ce subhanallah ya ce a cire wannan dabbar daga cikin tafiyar mu ba za mu yi tafiya da tsinanniyar dabba to kuna tafiya da tsinanniya ai za ku sha wahala na eh ai ko za ku wada ai kamar shugabanni ne da ake cewa ba a zagin shugabanni ba a tsine musu ai in kuka tsine musu ku za ku wahala ba ku suke shugabanci ba to wa zai ha in shugaba ya zama a zalimi wa zai zalunta na su wa ya talakawa to ka gani duk abin gida zai zai dawo shi yasa ai malama suke ba da misali zagi ko tsine wa shugabanni daidai yake da mutumin da ya shiga mota da direba a ciki yana cewa Allah ya tsine wa direban nan Allah ya ta kai dungure kuma yana cikin motar kasan daidai wani wanda za ka ce mai da hankali na misali a dashi motar fa yake ta addu'ar nan yana ta addu'a Allah ya sa direban nan ya makance na ana cikin gudu yake wannan addu'a kuma yana takama ta ba ruwan shi shi ko da ya makance na shi ta shafa kaga wannan akwai rashin tunani eh shi yasa aka ce ayi musu addu'a Allah shi yadda su Allah sa su adalci eh Allah wanda kace sirri ya sa su abin da ya dace eh wannan kuma in bai an samu ba dai kai ba ruwanka ne kai abin da ya kamata kai shine kawai wallahi wala وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya kare tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mafi girman lokaci da bawa kullum muna kusa da Allah kullum kowa na kusa da Allah ba wanda zai je ko ina ba wanda yake inna la la yakhfa alayhi shay'un bil ardi wala fis sama ba abin da ke koyo Allah amma wannan ana nufin kusanci na yarda na kusanci na da kaya addu'a a amsa ma yawa to babu lokacin da dan adam yake samun wannan kamar lokacin da ya sa goshi a ƙasa wato kusanci na na na yardan Allah na samu yarda Allah to duk lokacin da mutum ya sa goshinsa a ƙasa to ya fi samun wannan ya fi kusanci da Allah ta wajen da ya ce Allah ya mun kaza sai ya yi masa Allah ka tsare ne da kaza sai Allah ce an tsare ka shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka fa aksiru du'a ku yawaita addu'a ka riga sa goshi a ƙasa kana ta addu'a yawaita goshi yawaita addu'a kusa ita addu'a ba wai wai ko cewa in kai ba baka ga abuna ba sai ka daina kuskure ne za ka yi ta yi ta yi ta yi kuma duk addu'a da kake ana amsawa kar ka ɗauka ba amsawa sai addu'a da ka san kayi ai addu'a ma ibada ce da haka kana samun lada sannan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya addu'a musulmi to ɗayan ukun nan sai ya same shi ko dai abin da ya roƙa a bashi ya ganta gashi gashi kirkir ya yi addu'ar irin ban Allah mai addu'a a haram kusan multazam aiko multazam a cikin ɗakin Allah kana wuce kana wuce a hajar aswad kana wuce hajar aswad kuma baka kai kofa ba nan ne multazam to zaka ga mutane suna wajen makalewa ma wanda ya sani zaka ga nan ya bi so ya tsaya to in mutane suka tsaya nan duk abin da ka roki Allah zai amsa ba shi yasa ka ga ana ta kukuwa ana ta cinkoso to zaka ga rike dakin Allah dandamalin wajen kofar nan zaka ga layi ake ta yi wani ma sai ya jira wani shine wani ban Allah ya kama hannu ya kama hannu haka yana ta addu'a wani balarabe na na abin nan shi yana ta cewa Allah ka bani riyal dubu biyu Allah ka bani riyal dubu biyu mutumin yana bayan sai ji sai zaro riyal dubu biyu yace alfin riyal ba yace gashi ya ba shi waje na ya tunda shi yake ta nanatawa na shi yana Allah Allah yayi ne ya ba shi waje yayi ya gani tunda dai wannan shi gashi Allah ya ba shi sai gashi ya baka na ka bani waje kaga shi wata kila aljanna zai nema na eh ba laifi ka tafi duniya ai amma dai kaga wannan ai Allah ne ya amsa addu'ar sa take har har amount din yake kira gashi aka zare aka bashi a to ba shi kenan ba kaga an gama to ko Allah ya yi ma haka abinda ka roƙa ka gan shi gashi an baka shi ka roƙa shi ka samu ko kuma addu'ar da kai Allah ya tsare ka da wata musiba wanda musiba kaga baka san wacce ce ba ba wanda ya san musiba da aka rubuto kan shi ba wanda ya sani abubuwan da Allah madaukakin sarki in ya ba mutum daman yayi suke maganin musifa akwai sadaka sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana maganin musiba yace sadaka tana tashi sama ta je ta tara bala'i bala'in da an aiko shi kan mutum ne fa da suna ka san bala'in Allah da suna sha ya fada kan wani manzo Allah yace sai sadaka sai ta tashi sai ta je ta tare shi sai su kama kokuwa sai ta bata shi babu sai zama babu to kaga in na kawo mu taka ya zai sani ba zai sani ba sai dai ka ganka lafiya kullun lafiya ko mun Allah kawai yana tsare ka Allah ka tsare mu to addu'a tana wannan aiki ka kenan mutum da yana addu'a bai ji an amsa bai ga abun ba ya daina kaga ba zai daina ba to ba ma wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma amma tara ma addu'a sai ranar tashin kiyama ranar da kafin bukatuwa zuwa ga samun lada sai a ringa gaya ma kana da ajiya babu babban ajiya da mutum zai a ranar tashin kiyama kamar la ilaha illallah la ilaha illallah wannan kalma da ka ganta a faɗe ta a yi ta faɗanta sa'annan a tsare ta a rayuwa a tsare ta to za ta za ka ga ranar ta akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ake kiran shi hadisul bitaqa wannan hadisul bitaqa bitaqa da larabci shine ID card dan ID card karami so zaka ji ana kiran shi hadisul bitaqa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum ne ran tashin kiyama za a zo a buɗe littattafan aikinsa guda tasa'in da tara kowanne tsawonsa ya kai iyaka inda idansa zai iya gani kuma duk laifi ne a ciki kaga ya mutum ya kaɗe na kowace takarda zunubi ne kawai a ciki amma sa'ad da ya ci yana da la ilaha illallah shi har ya fi da tsammani ma maganarsa ta ƙare sai wuta har ya yanke saboda ai ka san shirin ta kiyama da mun ikira kitabaka ne ka ba bi nan suka yau alayka hasiba kai kanka in an gama da kanka zaka ce Allah ni na mota ne Allah kiyaye eh saboda gashi abun a fili ne shi sai ya gama saduda zai kama hanya sai a ce dawo akwai wata ajiyar da muka yi ma sai a mala'iku su fito da wani kashi kaman bidaka din ba komai a ciki ba shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda mutum ya faɗe ta kuma ya tsare ta har ma mutumin ya ga irin wannan tarin jirgin zanibi wannan in an ɗora shi a sikeli yaya ne amma in an tara zunuban shi a gefen sikeli sai a ɗauki wannan bilaka sai a ɗora kawai sai wannan bilaka sai ta rinjaye zulmi har manzo Allah ya ce ai ba abinda zai rinjaye sunan Allah shi yasa saboda wannan yana nuna dan adam ya tsare la ilaha illallah ya tsare tauhidi ya kadaita Allah madaukakin sarki ba kai ba boka eh ba kai ba tsubbu ba kai ba abubuwan da ba su da kyau amma ba komai bane tsubufa ba dan abubuwan suna bukatar karatu suna bukatar bayani mutane sun an yi kudin goro an yi kudin goro kan abubuwa da yawa wanda yake kuskure ne an yi kudin goro kan abubuwan da aka hana wasu abubuwan ba hana ba aka ce kuma aka ce an hana wasu kuma haka ne suna nan suna nan ta karatu ne zai bayyana su eh ba kuma kowanne ne idan aka gansu sai a ce a gashi akwai bayan Allah na gari akwai bayan Allah da suke wa mutane addu'o'i akwai wanda zaka ga da an karatun ya shige sai kuma duk komai ya saki sai ya saki sai ka ga mutum yana wasa da addu'a akwai da yawa ba suna wasa da addu'a wasa suke da shi suka mai addu'a ma kaman ba komai bane da yawa sun daina zuwa kojan kowa ya musu addu'a suna ga kaman dai kuskure ne kai bayan Allah da zaka je su yi ma addu'a kuma Allah ya amsa ai an gane kawai dai sai ka duba ni kamar da akwai yan bokaye bokaye na je to ba dubai sai kuma ka kyale duka kawai kai ba ruwanka ba eh saboda ai akwai damuwa akwai muna bukatan addu'a muna bukatan addu'a magabata muna bukatan addu'a malumman kirki kowa na da wannan bukatuwa ko masu mulki ma suna bukatan addu'a lai kuskure suka yi za ka ga mutum yana mulki ba ruwan shi da addu'a shi ya isa kai mai ka isa ba abin da ka isa ba abin da ka isa ba ka isa komai ba duk mulki da kaga ya yi ko ikon Allah ne wallahi duk wanda kaga ya sha an yi an gama lafiya to Allah ya tsare amma in ba haka ba ba dan adam bai isa komai ba eh saboda ai rike dan adam sai Allah eh ai ba mai iya rike dan adam sai Allah ka tambayi mai mata hudu ka sha labari na eh ai misali ko mai uku ko mai biyu ma ya san cewa kawai Allah ne yake na daidaita al'amura ba wai wayanka ba to ko mai mulki Allah ya bar shi da dabararsa ba abin da zai wallahi ba abin da zaka yi sai dai shirya ma gaba kuma Allah yana san dan shine mai abin idan kai Allah yana san kirari Allah yana san yabo Allah yana san ka nuna shi kadai ya isa kuma shi kadan ne ya isa Allah yana san ka nuna matsayinsa sai ya ma wallahi ko baka cancanta ba sai Allah ya ma haka Allah yana san wannan amma Allah baya san ka nuna kai ka isa dan baka isan ba yanzu yanzu zaka ga Allah ya yi raga-raga da mutum a ko ina fa har ka cire ko ina Allah bai san alfahari eh ya san alfahari duk wanda ya alfahari sai Allah ya karya shi kuma karka cire wani fili ba ko karatu karatu ka gani karatu ne ko to ko mutum a karatu ya alfahari sai Allah ya karya shi ka gani shine na musulunci bare mulki bare siyasa bare wannan ko ina ne shi yasa ko ka ci kansila ka ci litiya ba ka ci waye ana cewa ka ai kai din nan duk garin nan ba irin ka kashe karya kuke na akwai wanda duk suka fi ni Allah ce ya bani ana wannan shine gaskiyar magana kawai Allah ne ya bani ba wai dan nasu kowa ba dan siyasa in yana da wannan kalmar to zai dan huta amma da zarar ya ji cewa kai din nan ba dama ne na har ma yaje yana faɗa da bakinsa wala yanzu zaka ga Allah madaukakin sarki ya karya shi a siyasosin baya da suka yi wasu a fili suka yi ikirarin abubuwa suka yi magana ta izgili ba wanda Allah ya bari eh ba wanda Allah ya bari kuma har gobe har jibi wadata ta arziki kasuwa kana samun kuɗi kar ka ɗauka kafi kowa ne kar ka ɗauka kafi kowa iya kasuwa ne a'a kai ta wa Allah godiya sai ta kara ma shi Allah ba ruwan shi sai ta kara ma dawon amma magana cewa ka isa babu babu sai shi sai Allah وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهلكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلن يستجب لي متفق عليه an samu hadisi har wa yau daga Abi Huraira idan Allah ta kara tabbata a gare shi yace za a amsawa ɗayan ku addu'a kowane ɗayan ku za a amsa masa addu'a matukar bai gaggawa ba matukar ba kawa Allah gaggawa ba to za a amsa ma kai dai ci gaba da addu'a yayi na gaggawa mutum ya ce ni ina ta dade sai ne ce ni wallahi kai shekara na uku ba ina ta shekara na bakwai ina ta shekara na goma ina ta shekara ta ashirin to a ka je ka bincika tarihin annabi musa alaihi salam annabi musa ne yake addu'a da ya addu'a kan fir'auna wanda yake cewa amin shine annabi haruna na annabi Musa na addu'a annabi Harun na amin Allah ya ce musu kad ujibat da'awatu kuma Allah ya gaya musu yace shikenan an amsa muku addu'ar ku fastaqima abinda Allah yake so kar ku daidaita wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu haka ne ko ku daidaita kada ku bi hanyar waɗanda ba sani ba ba Allah ya ce amsa ba daga wannan addu'a malama tafsir suka ce da kashe da halaka fir'auna sai da aka shekara 40 shekara arba'in na? ka gama addu'a ka game cewa amin ka ga amsa daga Allah ce a amsa amma aka shekara arba'in kai yanzu shekara uku kawai ka zo kada damuwa na shekara biyar kana ta cewa ka yi ta yi sannan akwai waɗanda Allah yana son su yi ta addu'an ne shi ya sa ma bai amsa musu soyayya ce Allah yana son ka yi ta roƙon shi ka yi ta kiran shi akwai waɗanda Allah baya son baya son su kira shi eh baya son su kira shi da sun soma ma sai ya ba su saboda in ya ba su za su daina eh Allah baya son su ringa kiran shi ya san kuma daman kawai abin da yasa suke kiran shi wani abin duniya ne to sai ba su kawai su sauka lafiya Allah ya saba ma cikin eh eh azan Allah yana son kai ta kiran shi ne kuma alheri eh to wani kuma Allah sai ya hana shi dan yana son shi soyayya sai ya hana shi amma kaga ba za ka gane wannan ba na yawa mutum ya dauka ai shi duniya ba ta cikin alaman wai Allah na san mutum ko baya san shi ba ta ciki domin Allah ya gaya mana daga nan duniya ce kullun numidu haula wa haula min adai rabbika kowa muke ba shi duniya an ji Allah kowa muna ba wanda yayi kafirci yayi mana kafirci sai mu ba shi duniya muna ba wanda ya bi Allah sai ma mu ba shi kowa muna ba shi amma a duniya ya ce rabon duniya ban mu ware wa mu ce ga wanda za mu ba mu shi yasa ka ga da arna da kafirai da yan iska da yan kowa ana ba shi amma rabon lahira ne Allah ya ware sai waɗanda suka bi shi to kaga shi ne ya fi sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kanat duniya tablugu inda Allah janaha ba'udati a haka ne kalma hadisi haka ne kalma yadda na fada ta'adilu yawa na ji ba wannan na ce ta'adilu haka yake lauka na ta duniya ta'adilu inda Allah janaha ba'udati ma ta kafiha kafiran sharbata ma da a ce darajar duniya ta kai darajar fukafikin sauro fukafikin sauro ba kaga fukafikin sauro da duniya dukanta ta kai darajar fukafikin sauro a wajen Allah to da a duniya Allah ba zai ba kafiri kwankwadar ruwa ɗaya ba wanda ya kafirci kawai ba ba ba ruwa wannan da zai sha ba zai samu amma Allah banan ba ruwan shi kowa ka ba shi baka ji ma abinda Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau la an takuna nasu ummatan wahida eh la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqfan ko wa ma'arij alaiha yazharu Allah ya ce da ma dan kar mutane su zama kafirai ba mutane ta kafirci Allah ya ce da duk wanda ya zama ya kafirce ma ba dai duniya ba sai sai mu aika cikin dare kawai sai a gina masa tunkikin gidan sama gidan sama wannan na kafiri ne na na babban gida da matattakala na zinari ƙofofi duka azurfa da zinari gida kowane a ce wannan gidan kafiri ne to Allah ya ce da ba dan kar kuma ka san yanzu da haka ake ai akwai matsala ko na wani zai ce zai tuba ko mu zai dan yi an gina mar na yau zai dawo dawo dole za ka tarar da wani zai yi wannan tunani tunda yadda duniya take jan mu kaga tana da yawa wani zai zauna cikin ya ce hanya kuwa yau ko dai ne yau ne su an gama gobe sai na dawo musulunci to Allah ya ce da ba dan kar hakan ta faru ba da haka zai wa kafirai don ka gane ba ruwan shi da shi da ita duniya eh kawai dan dan lokaci ne da Allah madaukakin sarki ya kawo in ka duba duniya kawai yaudara mutane take wallahi yaudara ce ka kalli ka kalli ma kwanakin satin duniya tukuna monday fa kake ta yi ka yi monday ka sake monday ka sake a talata ka sake talata ka sake laraba ka sake laraba ka sake juma na ka sake asabar haka kake ta yi ba kana ta girma shekarunka na ta tafiya step ɗinka zuwa kabari yana ƙara na kusa-kusa idan ma Allah maɗaukakin sarki ya ja kwanan mutum bai mutu ba sai ya zo ya tsufa sai tsufa sai waye gari abinda da yake iya yi ba zai iya haka nan yake sai duniyar ta zama wata iri duk mutumin da shekara ɗari da arba'in ko ɗari da hamsin ko ɗari da sittin ko ɗari da saba'in ka taɓa ganin shekara ɗari da tamanin na babu wanda akwai ɗan shekara ɗari da tamanin a garin su a can ƙauyen ku babu ka gani kowane ya isa za mutum zai gane kawai yaudara shi yasa kawai maganin duniya bin Allah kawai ka yi maganin ta eh har ma ka ringa wa kanka faɗa wata ran ka ringa ah to haduwa da Allah mu haɗin mana na ba kawai kai abin da yake so ba na kaza kana Allah Allah ma ku haɗu da Allah ko ba gama eh to haduwa da Allah nan ne dole ne ko kai Allah Allah ko kai Allah Allah na sai ka tafi to ba gara ma kai Allah Allah ba na yawa kai ta Allah to amma Allah Allah haduwa da Allah shine fa ka ba Allah eh shine shine Allah Allah mutum sai yi kokari duk abin da Allah yake so kawai sai yi ta addu'a eh yi ta addu'a yi ta addu'a cewa Allah ya sa ƙarshen maganar da zai faɗi a duniyar nan ta zama la ilaha illallah shikenan magana ya ƙare dan adam ya haye nasara ta samu eh kuma inda za ka gane ma har dole ma ka yi ka ji daɗi wata ran cewa za ka haɗu da Allah wanda ka baro ma shi ma zai taho ba wani gwaninta a cikin kai duk wanda ka bari zai biyo ka ba wani wanda zai zauna shi yasa bayan Allah idan suka je ta'aziyya Imam Ahmad ya je ta'aziyya aka yi rasuwa yana wa mutum ta'aziyya cewa Allah ya ji dan wani Allah ya sa ya huta to sai cewa wanda yake wa ta'aziyya ya ce amma fa ka saurara ka ji da wanda yake ta'aziyya da wanda ake wa ta'aziyya su ma fa ba zama za su ku ji wannan aiki ba wai su kenan shi kenan shi wata ya tafi kai kamin ya rafa ko kuna nan a'a bawu da kai da wanda ake wa ta'aziyya da wanda yake ta'aziyya su ma suna hanya ta haka karshe za ka wayi gari kullum man alaiha fa kowa baya ne bare da wannan lokaci namu na sauri duniya na gudu jama'a wallahi ta falla gudu take yi gudu na ƙarshe in ba ka gane ba ka sa ido da sati ka gani ka ga yadda sati yake saurin zagayewa ko ba ka gani ne ka ga yadda wata yake saurin zagayewa ka ga yadda shekara take saurin yi ku ga yanzu azumi ramadan wata takwas ne rage nawa na wata ɗaya da kwanaki Allah ya sa da mu za a yi to da Allah ka duba azumi ka ga wace aka gama na bara wace ka gama na bara yanzu har wani ya zagayo kuma yanzu yanzu in ana da rai da lafiya za ka ji ana sarkin musulmi ya ce a duba wata yanzu yanzu za ka ji ana cewa an ga wata yanzu yanzu za ka ji ana a duba watan sallah yanzu yanzu aka ji ana cewa an je idi an je idi yanzu za ka ji ana za a tafi aikin haji Allah ya sa da ya bar mu mu je aikin haji Allah ya sa mu a yi aikin hajin nan hmm? Allah ya faɗa suke Allah dai ya sa a bari Allah ya tilasta su amma ba alama Allah ya ba alama idan ba sa aka ci ba wanda na taɓa wasu azamun ta magana a nan wataƙila wasu ji ana ma lokacin farkon corona na magana aikin haji na wasu za su tura ba daɗi amma na taɓa faɗa nan na ce idan ba sa aka shi ba daga wannan abun aikin haji an gama na taɓa faɗa nan yau wasu lina suna su saboda ai daman a ƙarshen lokaci aikin hajji za a hana a yi ai hadisin maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wai wa munnan bane maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ku je haji kafin a hana ku amma yadda za a hana ne kaga ba ba san ku je aikin haji kafin a hana ku ah yanzu duk shekarun da aka yi ba mutane na so su je aikin haji ba ah to an bar su ne wani ba ya mutu ba to wani ba to ai ba an hana shi ba kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito na wasu da yawa sun yi amma an hana su yawa kuma an hana su akan ginin ƙarya dan ginin ƙarya ne ya layi duk abin da aka yi ta magana duk maganan ƙarya ce eh mun shirye-shirye ne da aka shirya Allah ma ya taimaki mutane su kansu ma sun ce ƙarya ne da haka ka ga kenan ka ce ƙarya ne yanzu sai ka faɗa kanka tsaye in ka ka dame ka ka bature da yake ƙarya ne ba ka kaje ka ce a bakin bature ka din da an yarda da shi na to Allah ya tsare kai ba za ku ce mun lokaci yayi ba a wannan na fasara sai mu tashi wa fi ruwa yake insha Allah to malama sun yi magana akan abin da ya shafi kusanci da Allah to kai ba ka yi kokari ka shiga gaba amma sun kuma kafa hujja da hadisin na jin abdullahi dan abbas ne na wanda ya zo yana yaro wato sahabbai suna allah allah da inda bakin annabi sallasa ya taba kuma bakin sai taba ko wani abin da annabi sallasa annabi ne ya sha ruwa kuma sai annabi sallasa ya faɗi ka'ida na dama ake sama ba shi yana ba daman annabi sallallahu kuma su sai na abubakar ne a hagun manzo Allah sai ya ce yaro in ka yarda a soma ba dattawa ya ce a ya rasulallah bai yarda ba ya ce gaskiya abin da ya shafi ka ba wani zanzaba a kai a soma ba shi don yana son inda bakin manzo Allah ya taba ya zama bakin shi ne kaga yanzu bakin wasu mutane zai tattaba misali kai wannan amma wannan baya nufin misali kai kana kan misali ka ga mahaifinka yana baya ka ce ba za ka ce zo gaba ba za ka ce zo ka ga wanda da kake girmamawa duk ba laifi in kai amma dai kai ma ka dage ka dinga samun da gaba eh wala wala zai kuma sura na'am a miliyan ɗaya ne addu'ar kasuwa ce a mawajen aiki kasuwa kasuwa ai hadisin haka ya kira kasuwa inda ka shiga kasuwa na na na dauka ma za ka ce ko shopping mall ko shopping mall ya shiga ciki to ishe ma kasuwa ne in ka shiga safin malkoyin da dare na kai wannan addu'a za ka samu da shi ma kasuwar dare ne da ake ci alaikum salam amin to na'am kuma ta gaban ma na ma ka saba ta gaban ai eh na ji dai Ha, me ya same ta in yayi da ci dai sai ka wanke don ko kai kake sallah bayan da ci za ka wanke shi ne a na ce ma amma an bai yi da ce ba ba abin da ya shafe shi ba yawa da wanda ba musulmi don ya taba wani rigar ka ko danduma ba shi ne najasan da ake magana ba shi ne abin da zai hana rigar ka sallah ba ko danduma ka sallah a yawa aiko ko musulmi ya shaki a iya taba ma ai zai ka wanki da haka da aka ce innamal mushrikuna najasun ba na nufin gangan jiki haka ina nufin in ya goge ka shi kenan sai ka je ka wanke jiki in kai alwala misali sai ka haɗu da abokin ka mutum sai ya baka hannu na sai ku ga yasa ba za ka ce ka taɓa najasa ba na sai ka je ka wanke hannu a'a akwai dai ko musulmi ne in yadda akwai da ci a hannun shi in ka kada ka wanke ai an gane da haka wannan zaman shi a dadduma ba ya sa ta zama komai sai dai in wani abu ya faru wanda ko da waye ya faru kuma ta zan dole sai ka gyara shi wala lahun salam amin ci gaba kawai ne kuma lokacin sallah ya yi kuma shi wani babu mutum shi ne da ke nuna mutum ko shi ba ya fara babu sallah ya yi to shi lokacin sallah ba mai ba ya yi da ke karamin lokaci ne kuma ne ba mu da ne kan ko mu sallah na maza suka ce ya babu sallah ya yi sai da su shi ne kan ko mu kama da ne da ba ya yi sai da a ga ta sun ko a cikin nan ba da to ku a coci ta sauka kai zalla ta yi ba ma a gidansu ba haka ba ka je ne magana kawai wajen da za ka yi sallar ne kuma ko da gidan musulmi ne in bai da kyau sai ka gyara na nuhu inda wani abu na najasa sai ka cire amma ba komai ba komai sallah ta yi takwas ta yi to bismillah na ƙarshe da abi na na aure shine auke shine muka yi addu'a to Allah ya bada zaman lafiya ba ku ci abin ba yawwa ok so shi ta biyu ce ma sha Allah to ya mala ya kara aure Allah ya ba shi zaman lafiya waɗanda ba su yi na farko ba Allah ya ba su Allah ya sa su yi wanda suka yi na biyu ra so yana tambaya akan cewa maganar adalci ya abinda musulunci ya ce shi ne da adalci da ka sani adalci daman na musulunci da ya magana tsakanin mata wato da abin da kai kake iya kai ne mai yinsa control din shi yana hannunka to ka tabbatar ka yi tsakanin su sauta ce umarni ne hadi ne da sauransu amma maganar zuciya dama Allah ya ce walan tattabi'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa dama wannan Allah ya hutashe da mu dan ba za mu iya ba shine zuciya ya danganta da wanda ka aura da wanda take gida watakila ka ji ka fi ƙaunar wani saboda wani alherinsa wani kirkinsa wani duk wannan ba shi ne ake magana amma da duk abin da za ka yi na kai za ka yi shi to lalle ka tsaya ka yi tsakanin babu babu zalunci sauran kuma su ne abin yana hannunsu misali ba ana cewa mutum ya aure misali yana nan gidan ya zauna suna ta hira da matar shi har karfe goma sha biyu yau sai ya koma sai gidan karfe tara goma sai ya bacci ya yi adalci tabbaya nake yi yau kaga wannan ya yi adalci me yiwa ita wacce ta iya hira ne tana ta hira na wannan kuma ba ta magana kaga za ka ba shi ne ma ake magana wajen maganan adalci wannan su mata su ne abin yake hannunsu amma kaga in ya je misali yau ya je yahuza ya so kaza na yana nan gobe zai je sai je so biredi kawai kaga ya bai adalci na yadda ya je so kaza goma sai ya sai kaza misali nake duk abin da zai iya nashi ne ke hannunsa to sai mutum ya sa'annan sai mutum ya hada da addu'a ya ta roƙon Allah madaukakin sarki ya hada kawunan ya daidaita su in Allah ya daidaita su shikenan ya kuma cire shaidanu tsakanin su da mafi yawan mata abin da ke faruwa wasu suke hada su rigima kawaye kawaye su ne suke zama ummul abaisin mutufu a gidajen aure mafi yawa eh Allah ya tsare sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya akwai dan uwanmu Yusuf Malam Yusuf Zakiru zai aure wannan satin Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sa a yi a sa'a wanda duk za su yi aure ko suke neman aure Allah madaukakin sarki ya daidaita tsakanin Allah kuma ya sa a yi lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya wanda ba su samu auren ba ma Allah ya ba su karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك اللهم أنت في حوائجنا عليم وعلى قضايا قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات ودفع عنا الشرور والمساوئ بغير أثرات سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله